نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cin kaddara wasa da amincewarsa da ganin damarsa ya tsawaita rayuka muka ba mu dama muka halarto wannan majalisi mai albarka na masallacin stm da ke karce madina b a birnin nami jamhuriyar nijar don gabatar da karatu na kitabu tauhid na al'allama shek muhammadu bin abdulhaq allah ji kanshi da rahama da sauran musulmai da suka riga mu gidan gaskiya muka wani zamu ta zo allah ta mu cika da imani yau muna landi wadda ta dace da uku ne ga wata na zulqa'ada hijriya ta nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 20 daidai ne ga watan afrilu miladiya 2026 kuma wannan shine darasi na goma sha eh sha na sha hudu kuma muna cikin babi na goma sha bakwai eh wancan sati mun yi karatu mun kare karatun babi abin da ya rage mana shine almasail mas'alolin da ke cikin wannan babi wanda yau akan su zamu tashi malam ya ce fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta harko anna da'wata ila Allah dariqu man ittaba'a rasulullah lalle kira zuwa ga hanya Allah to hanya ce ta duk wanda ya bi manzo tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirati sace ana wa man ittaba'ani ni da wanda da yabbi kenan in dai kana son kamar yadda Allah ta kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kana son Allah ya soka to aga kabe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ba da'awa bane a baki a aiki ne ake so aga kana yi wannan shi ke gaskiyar ka nasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma so Allah الثانية مسألة تبيو التنبيه على الإخلاص فذكروا أكن إخلاصي لأن كثيرا من الناس دومين da yawa daga cikin mutane law da a'ilal haqq da zai kira zuwa ga gaskiya fa huwa yad'u ila nafsi sai ga kuma yana kira zuwa kanshi maimakon ya kira mutane zuwa ga gaskiya a sai ya kira mutane zuwa ga shi a bishi a girmama shi a kamba ma shi a ɗaukaka shi a darajanta shi a mutane ake so ka kira zuwa ga addinin Allah su bi manzo Allah su mai da'a ba kai ba kai in dai suka bi manzo Allah suka mai da'a bukatar ka tabiya ba wake a girmama ka ba ina ba ta mun gane athalitha mas'ala ta uku annal basirata min al fara'id lalle ka kira mutane zuwa ga addini bisa ga hujja farilla ne domin manzo Allah ce qul hazihi sabili ad'u ila Allah sai ce ala basiratin bisa ga hujja ba zan kira mutane bisa ga maulanka ba daɗin baki da sarai a bisa ga hujja yanan dole ne ka kira mutane bisa ga hujja ƙala allahu ƙala rasulullah kuma ala fahimin salafin salih akan fahimtar magabata na ƙware su ne sahabbai don mutum zai iya kawo maka hujja da aya ya kawo maka hujja da hadisi amma yanzu ra'ayin shi ne ya gina bai kawo maka hujja da aikin sahabbai ba الرابعة مسألة هدوء من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبح na daga cikin dalilan kyawun tauhidi kasance shi tauhidi yana tsalkace Allah daga zagi wani ya ce Allah na daɗa ka ce a alam yalit wa lamir ka ka tsalkace Allah ko ba haka ba wani ya ce Allah yana da mata Allah ce walam takun lahu sahiba Allah bai da mata ka ka tsalkace Allah duk abin da an ka jingina mai ka tsalkace mai shi to da haka tauhidi yana sa ka tsalkace Allah daga zagin da aka mai domin in ka ce Allah na da ka zage shi ina ba ta mu gane alkhamisa mas'ala ta biyar anna min qubhi shirki kaunuhu musabbatan lillah na daga cikin munin shirka kasance wata zagi ne ga Allah kenan in kai ma Allah shirka ka zage Allah shi yasa Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilmi kak ku zage wannan da suke bauta ma wani Allah ababe bautan nan nasu ku zage su don su zai zage Allah ka zo ka zage gunkin mutum wanda yake bauta mai to shi Allah ka kak ku zai zagawa to tun har ka fara muna gane kin ko asadisa mas'ala ta shidda wa hiya min ahammiha shine mahi muhimmanci daga wannan babi mala yace ibadul muslim nisantan muslimi anil mushrikina daga mushrikai li Allah yasira minhum dan kai ya abka cikin su walau lam yushriku da bai shirka shine cewa alwala wal bara in ka malam bahaushe zama da madauki kawai shi musafar in kana zama tare da mushrikan nan ko ba kai sai sun goga kuma kawai aka ce kanafikhil kiri ne wa hamilul miski kamar madauki turare ne da mai busa zuga zugi na makera in ka zauna tare da mai turare ko bai yi komi ba sai ka sha kamshi ne mai dadi bale ma zai shafa maka shi ko ka zauna wurin mai busa zuga zugi na makera ko ba kai komi ba sai ka dauko mummunan kari bale ma yan kashi zai tubo zai tubo ya kone maka riga kenan ba ya tsala ka dole ka zauna da shi to in ka zanna a wurin mutunan kwarai za ka ɗauki ɗabi'a mai kyau in ka zanna wurin mutunan banza za ka ɗauki ɗabi'a ta banza to in ka zanna tare da mushrikai za ka ɗauki kurakushin shirkan nan kenan kan ma ka zanna tare da su shi yasa da yace qul hadhihi sabili adawu ila allah ala basirati ana wa man tabani wa subhana sallati wa ma ana min al mushrikin in ban ma cikin mushrikin na yi baran baran da su to haka aka su muna gane kenan ko asabi'a mas'ala ta bakwai daga cikin wannan babe kaunu tauhidu awwal wajibin tauhidi shine abu na farko kun ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az zuwa Yaman ya tayi musu wa'azi sai ce falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa farko abu na farko shine su kare ta Allah kenan tauhidi da haka shine wajibi kamin ka tira mutum ga komai ka tira shi ga tauhidi الثامنة مسألة تتقص annahu yubda'u bihi qabla kulli shay'in hatta as-salah shi tauhidi shi ake farawa gabanin komi hatta ma sallah sai ka fara tauhidi sannan ka fara sallah sai sa za ga mutum yazo za a bashi kalmar shahada a bashi kalmar shahada da shahadatu Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan yayi su ya furta su yanzu ya shigo musulunci sannan a bashi sallah a bashi zancen zakka a zancen haji zancen azumi da sauran da ibadu gaba ne muna gane kana ko التاسعة مسألة تترى أتكون بابي أن معنى أن يوحد الله سيودا موزع الله صلى الله عليه وسلم كيرا سهزوا سكدة تعالى يا أيك معاذ معنى شهادة الله إله إلا الله شيني معنى أن يوحد الله سكدة تعالى العاشرة مسألة تقوم أتكون بابي أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ينا يا متون ينا أتكون أبو تالي تاني لا يعرفه حكم بيسلتهم با فمن إذا أقسام وني musulmi ne amma bai iya karanta ƙur'ani ba gashi musulmi ana za ka buɗe mai ƙur'ani san bai iya karanta shi to shi ne mala ya ce yana ya ga mutum shi yana da cikin ahlul kitabi su masu attaura ko injila amma bai iya karanta attaura ko injila ba ko ba haka ba ya ce au ya arifu ha wala ya amalu biha ko kuma ya santa amma bai aiki qaulun bila amalin kira ko ilmin bila amalin gashi yana da ilimi na alkur'ani da ilimi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya hake yana ta tabbata tabbata yana sai da layin shi da sauransu kaga wannan bai aiki da abinda alkur'ani ya ce ko ba haka ba ko kuma ya rinka fassara aya bisa ga abin da yake sai karkatar da ita ga abin da yake lallabi safi badanihi ila mi ba suna yace maganin ciwon ciki wa alqaitu alayka muhabbatan min yace maganin farin jini ai ma la ya asawa ko haka ba tazina na'am malayat alhadi ashara mas'ala ta goma sha ɗaya at-tanbihu ala ta'lim bit-tadarruj fadakarwa idan zaka koyar da mutane to ka tsaya hankali a hankali kar ka zo kai su zuba musulmin da ya karhin su muna gane ka na a a tabi a hankali a ta gada musu Allah sai ya aika mu'azu jabal zuwa yana sai ce wal yakun awwala ma tarawu alaihi shahadatu Allah ilaha fa yanhuma qawqa lidhalika in su yi maka da to sai ka sanar da su sallah in su yi maka da ka sanar da su Allah farlanta zakka akan duke su da ake amsuwa daga morata a ba talakawa kaga sannu sannu daga wanda sai wanda daga wanda sai wanda to haka ake so ko ilimi ka zo a karantar da mutane ka bi mataki mataki sannu sannu ba a zama malam ɗaya rana na sanu sanu ne ake tara asaniya ashara matsala ta goma sha biyu albada'u bil aham bi fal aham in za a fara ko mene in za ka fara ka fara da muhimmanci sanan mai bi mai kaga yanzu da an ka aika ma'azu matsala da aika sai ce farko abin da kira shine shahada kaɗai ta Allah sannan a kawo zancen azumi a kawo zancen sallah a kawo zancen azumi a kawo zancen zakka a kawo zancen hajji duka sai an gabatar da tauhidi to ko mene ka dibi abin da ya muhimmanci a fara da shi sannan mai bi mai sannan mai bi mai sannan mai bi mai a thalitha ashara mas'ala ta goma sha uku masrifin zakka inda ake bada zakka mun ji a cikin hadisin manzo Allah ce tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim a amso daga mawarata a ba talakawa shi yasa Allah kasu wajen mutum takwas ne amma mutum takwas ɗin da Allah kawo to cikinsu akwai waɗanda ba su ba talaucin zai sa a ba su ba sai dai wata manuwa muna gane tun da kama almu'allafa ta ƙulubuhun su ba zancen talauci na ba su ana lalashin zuciyarsu ne kafirai ne ana son shigo musulunci sai a ɗibi zaka a ba su sannan ibn sabil ɗan tafarki kaga yana yawa garin su biladar ne mai kuɗi ne amma bisa hanya kuɗi shi ya yanke guzurin shi yanki sai aka ta dauka a bashi ko ba haka ba eh eh wal amili aka kaga sannan masu aiki masu tabo zaka yi rayuwa shi kanka shi ma yana hadda zakat amma an ce a bashi saboda me saboda yana aiki a cikin zakat wajen lisa dukiya ko lisa kudi ko na muna gane kiran ko na'am sai arabiya ashara mas'ala ta 14 kashful alimi ashubha anil muta'allim ana son malami ya kuranye ma dalibin shi shubha in ɗalibi yana da shubha a kan abu ka kuranye mai kamar yanzu lokacin da manzo Allah zai aika mu'azu bin jabal sai ce in naka ta'ati qauman min ahli kitab ka sani za ku zo mutane ma abu zalita kira su da ilimi kenan ka sai da zaka shiga su shine ya kira manzo Allah kuranye mai shubha to haka do abin da ya shirin yi ma ɗalibi shubha yake neman tambaya ka sani sai ka walwale mai ita ina ga rikan yace al-khamisa ashara mas'ala ta goma sha biyar annahyu an kara'imil amwal lokacin da mai amsar zakka ya tahi zakka ta dabbobi wala Allah raqumma ne wala Allah shanu ne ko awaki ko sauransu to idan zai amsa kar ya amso mayya mayya dukoyin ya dibi tsaka tsakiya ba wanda ya hiba kun ba wanda an kawo tsakiya asadisa ashara matsala ta goma sha shida ittiqa'u da'watil mazlum duk inda kake kaje tsoron addu'a wanda aka zalunta saboda duk wanda aka zalunta da yayi addu'a kai sai Allah subhanahu wataala zai karbi addu'a shi laysa bainaha wa bain Allah hijab musa Allah yace tsakanin Allah da wannan addu'a babu tsakamai tun yayi ko kafin da ka zalunta ya daga hannu ya roki Allah Allah zai karba shi yasa musa Allah yace da shi mu'azan kaje tsoron addu'a da dan kakkaje ka an so maye mayen dukiyoyin su saboda wanda ka an so maye maye bai ji daɗi ba zai iya maka addu'a yawwa lokaci ya ko to kenan asabi ashara al-ikhbar bi annaha la tuhja a matsala ta goma sha bakwai an ba mu labarin cewa ita addu'a wanda aka zalunta la tuhja ba a mata hijabi tsakanin da Allah wannan kamar yadda bawo shekar ta waye yukan nan mai kai wanda ka ce ma wanda aka ta ga mu jini na wuce wanda in kai yanka ta min jini ya hito ita ta yanka ta wuce ta tsaya to shi ne addu'a kaifin reza na ta tsaya ina ganin za mu dakatawa eh bai sha ba a ba ana tambawa sha har tambayoyin da ya samu sha ko an da sha nawa sha eh muna da minti muna da minti biyu kenan ina akwai mai tambaya ko kocin karatu ko wani sai a bunga shi sai mu cike minti mu sha biyar na'am tambaya bismillah na'am na'am ya ƙara a wata sura ko babu lagi ana ma ƙarawa mun yi wa cikin siffatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu a cikin wani yake tambaya yace sallar azhar kun san rako'i biyu na farko akan yi fatiha da sura koyi rako'i biyu na karshe fatiha kadai koyi ko ya ce to in mutu ya ƙara sura kuma a rakoyi na biyu biyu na ƙarshe akwai laifi ko babu laifi muka ce babu laifi saboda idan mutu ya diba cikin sifatin salati na biyu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar azab al-asr wani bi yakan karanta fatiha kuma ya ƙaro da sura a rakoyi biyu na ƙarshe na azhar kuma al-asr mun gane kenan ko eh ana ƙara ana ƙara sura bayan fatiha sai dai ba kullum ba jehi jehi dan babu lai rako'i bi na karshe na na la'asar ko na azhar ka karanta fatiha kuma kan goya da sura biyu na karshe mun gane ai ko wannan shine to to wani yake tambaya kawai mutum ne saurayi yake sanya a ruwan mace to ya dace da ke cikin mota ko da ke ta bisa mashin to lalle matar da za ka aura tun da dai ba ya auren ba to gaske har yanzu dai maharama ce kenan in ba uzuri mai karfi ba ko rashin lahiya ko wani abu haka dai ka ɗauke ta zuwa hira ko wani dai holewa ko wani abu wani gaskiya ba ya halar amma in uzuri na taso za a kai ta likita ko dai wani a makamacin wani abu dai wanda an san shari'a ta yarda da shi wannan ba 好吧。